بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا innaka antal alimul hakim amma ba'du assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkamu da haduwa a wannan yammaci na ranar 12 ga watan zulhijja yau juma'a 12 ga watan zulhijja shekara ta 1447 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam wanda ya dace da lissafin 29 ga watan Mai 2026 wannan zai zama darasi na 29 kenan cikin darussa daga wato abinda muke wataki da ladabi da biyayya wanda muka saba yin su a cikin littafai daban-daban littafin kitabul adab na abubakar ibn abi shaiba makarimul akhlaq na ibn abi duniya da kuma al-muntaka min makarimul akhlaqi wa ma'aliha na ainihin wato wanda a asalin shi a silafi shi ne ya rubuta shi sai kuma alkhara'iɗi abubakar alkhara'iɗi shi kuma ya rere shi a wannan yammaci insha Allah za mu karatu ne kawai a cikin shi na alkhara'iɗi din za a ga cewa a makon da ya gabata shi muka yi to sai zama gabar karatun mun so mu haɗe ta saboda tattaunawa take da alaka da juna sannan a wannan rana kuma wadda dama rana ce cikin ranakun bukukuwan musulunci yau ne rana ta biyu ta ayyamu tashrik wadda a yanzu haka alhazai da suke mina galibin su ma sun bar mina din wanda duk bai bar mina ba zuwa yanzu to sai ya kwana kuma yanzu karfe biyar na na Najeriya bakwai kenan na na Saudiya duk wanda ya kai yanzu kawai biyar na madan ta'khir kuma ta'khir ne yanzu akwai wahala sosai shi sa Allah ya ce liman ittaqa akwai wahala sosai sai ka rasa wajen kwana ba to galibi alai sun riga sun fice yanzu kuma dama mu anan mun saba sallah ba ta hana mu karatu dama kullun cikin sallah yake zaka sallah ba ta hana karatu da abin da ya sauka za a yi ba yawan sallah muke ba ba attajire bane mu da zamu shiga mu ji kuma je mu kafa majalisa da za a dinga zuwa kawo kai suwa to gara mu dan taba karatun mu kawai tun da mun samu wannan ke a darasin da ya gabata mun tattauna a cikin babin da malam ya yi magana akan wato hadisai da asarai da suka zo dangane da hani akan wato sakin baki da surutu da cutar da mutane da halshi ko da hannu wannan shine babin da ya gabata sai sake cewa a sabon babin da za mu tashi a yanzu babu ma yustahabbu lil mar'i min sitri ko satri bai kanta da satr ko sitr sitri aurati akhihi al muslimi wa ma lahu min thawab babin da ke bayani akan watin abinda aka kwadaitarwa da cewa musulmi ya rufa wa dan uwan shi musulmi wani aibinsa da ya sani da kuma abin da ke cikin haka na lada to sai muga cewa bari mu karanta wannan babin wataƙila makaranta shi gaba ɗaya mun yi sa'a saboda yana da alaƙa da irin rayuwar da muke a yanzu a wannan zamanin da muke mutane suna ɗauka tona asirin ‘yan uwansu musulmi wani abin alfahari ne wata jarinta ce ko wani abu ne na samun ɗaukaka da kuma a maida mutum a maida mutum wato subject of mockery a yi ta masa dariya ana masa shewa ana masa izgi musamman a social media wanda wannan ya saba wa shari'a ya saba wa kantawar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to yana da kyau a ci gaba da yin wa'azi da fadakarwa akan irin wannan masu wa'azi iya abin da za su iya kenan in suka fada sun fita haƙƙin mutane sun fita haƙƙin da Allah sun sauke rayin da Allah ya daura musu babu shakka dai ba daidai bane kamar da zamu ji daga wasu nasushi to wani abu da ya kamata mu lura da shi kafin mu je ga karatun shi ne waɗannan da abin da makaranta sunan su dokoki addinin musulunci to a Najeriya kuma akwai su dokoki da suke operating wanda sun bambanta dokoki addinin musulunci duk da yake kamar da muka sha faɗa matsayin mu na musulmai don ana bin wata doka da ta saba wa musulunci wannan bai hana kai a matsayinka na musulmi ke operating ɗin dokokin musulunci a kanka da ‘yan uwanka da iyalanka da ɗalibanka da abokan zamanka zama an je lahira da su za a yi maka hukunci ba ruwan Allah da cewa Najeriya demokaradiyya ce ko republic ce kuma mai sunanta in an je ba za a yi referring to abin nan civil procedure ko criminal procedure Najeriya a lahira ba ko ba kamar ya gata malam barista ba za a yi referring to it ba na ba barista dariya saboda haka za ka ga misali yanzu a cikin dokokin Najeriya akwai doka ta whistleblower policy wadda aka yi enacting a 2016 wadda ta ba mutane damar yin fallasa da yin kwarmato akan abin da suka gani ba daidai ba game da public officers ko masu rike da mukamai ko masu gudanar da wata harka ta tattalin arziki su je su kai ƙara wurin da akwai office ma na musamman na kai wannan ƙara akwai link online na shigar da wannan ƙara za ka zo ka je ka shigar da ƙaran ko ka faɗi waye kai ko ka shiga da ita abin nan da anonymous abin nan person wanda ba a san ka ba idan kuma aka yi nasarar zaƙulo badakala da hukunta wanda aka same shi da wannan badakalar kana ma da wani kaso daga 2.5% har zuwa 5% depending on gravity na laifin to wannan ya saba musulunci ba al'asu amma in an kai kukan inda ya kamata idan kaga wannan yin wata barna wadda take ta shafi al'umma kaga barna ce akan tattalin arziki ta shafi al'umma kuwa ta gurgunta tattalin arziki tukuta gurgunta wani delivery na services ɗan gwamnati kamar healthcare ko education ko road construction ko duk wani abu cikin social amenities da ake ba mutane don ka je ka kai ƙara inda ya kamata wannan ba kuskure ba ne mu gane amma zuwa ka fallasa a titi ka zo ka fallasa shi a wani mumbari ko ka kawo shi kan social media ko ka kai shi majalisar ku a ta tattaunawa ko ka kai shi barkata family wannan ba addini ba kuma ya saba wa musulunci barkata family kware kuwa barkata family gidan to nan sirri ne ba gidan ba gidan maslaha addini ba ce in ma sun dinin sun gara ma su murradi ba gidan maslaha addini ba da kuma za ga har yau wace nasara suka ci in ban da ƙarar rikita tsakanin al'umma ni da kai da kai mun gaji wani abu don wani ya yi wata almundahana ko wata cuta akwai kotu sai kai kotun muna ji amma mun kai inda sai an saka ma a live sai an sai an yi wajen awa shida ana ana program sai kowa ya ji asirin mu na shekara saba'in ina amfanin wannan ko a lahira idan Allah yana so ka tsira ba zai maka wannan za mu zo mu ji hadisi haka ko a lahira saboda ka wasu kawai su nada kansu kawai wai su human rights ne sunan su activist su ta terere wa al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba daidai bane da haka ai ka ga yanzu su ma fara kama jikin su da bufuka wannan shine abin da Allah yake tarabta mutane shi kwarai kuwa an fara kama yan cikin su da bufuka duk kamar yadda za ku ji a cikin hadisan duk wanda ya dauki dawainiyar tona asirin musulmi to Allah shi wani tana da asiri saboda kuma babu wani mutum a duniya inda ba masumi bane wanda bai da wani laifin da yake koyayye da bai so a ji labari ko ba laifi ba ko wata naƙasa ko wata zaniya ko wata wata cakwakiya wanda ba zai so a ji ba babu wannan mutumin saboda ka karka yadda ka zama cikin masu shiga irin wannan hurman dan adam ko kuma cikin masu yadawa ko cikin masu jin daɗi don an yi mawanto nan asiri Allah cewa yi la yuhibbu Allahu jahar bi su'i min al-qawl illa man zulim ma'anarta shine ka kai ƙara inda hukuma take yanzu kotu da yake su a ilmance suke yi akwai abin da a kotu za ta tana shi ba a barin wanda bai da baya cikin kitsan yaji alƙali in ya so sai ya ce a tafi can ba kuma kotu kaga ba a yin ta live social media in ba an sa wani wata manufa ta siyasa ba zuwa kuma manufar siyasa sai a sa ta live ko a sa 'yan gidan tv su recording daga baya ta cira abin da suke ganin ya dace for public consumption siyasa so da mu kiyaye jama'a na biyu a dokar najeriya akwai akwai doka ta defamation of character wannan tsohon doka ce cikin dokokin da aka gada daga ingila ita kuma ka'idar ta ita ce idan mutum ya yi communicating ma third party wani abu wato ni da kai mun san wani abu tsakankanin junanmu wanda ya shafi wani laifi ko wani abun kunya ko wani abun Allah wadarai ko wani abun zub da mutunci kama ce wani wanda yake zina ko luwaɗi ko fyaɗe ko yankan kai ko cin naman mutane ko yana karya azumi da rana irin wani abu ne da an ji a cikin al'umma za a ga Allah wadare da shi ko zaga idan ka zo ka tona wannan asirin ka faɗa ma wani third party ko ka zo ka faɗa in public zai zama subject of mockery zai zama dalilin da za a ƙi shi zai zama dalilin da za a yi gaba da shi a yi ƙiya da shi ko a dinga radicalin ɗinsa ko mutuncin shi ya zube ko na iyalansa ko na makusantansa to inda gida ke saƙa shi wannan ana kallon shi a matsayin maimakon a matsayin criminal case to civil case wato an kai ma mutum wannan sai laifi ne kamar bashi tsakaninka da shi sannan kuma in an je kotu sai ka iya proving abu biyu beyond any reasonable doubt na farko ka iya proving cewa abin da ya faɗa sharri ne bai taɓa aukuwa ba ƙazafi ne in har ya taɓa aukuwa to kawai aiki bane don an faɗa a najeriyanci ka kuwa musulunci ba haka bane sannan ta biyu ka abin da ya faɗa ɗin da gaske ya yi sanadiyar zubar da mutuncin wato sai ma mutuncin ya riga ya zuba tukuna da haka yanzu damage control ba yi sannan a ba da damar sulhu ko a ce ya yi public apology da wasu abubuwa dai marasa tushe dai kafin a kai ga tara ba ƙaramin wato jajatacce ba ne mutumin da zai kai ƙarar public abin nan donation karata ya ci nasarar shari'a na malam ba ka ba ne ba ƙaramin wahala gare shi ba za ka ma wahala za ka ba kanka ko amma gara kai Allah ya saka ya fiye maka kaga akwai doka amma ba ta don tasiri domin misali in aka duba babu inda ya faɗi sunanka ko da ya faɗi siffarka ko da ya zagin kasuwa wanda aka ce wanda aka yi da shi ya san da shi yake don baka da kesa ya faɗi sunanka ba in ma ya faɗi sunan naka aka yi sai da za a yi twistin magana musamman mu da muke nan musulmai hausawa da sauransu za ka yi samun mutum talatin da suna iri ɗaya muhammadu sani ashu muhammadu shehu kudan ibrahim ibrahim muhammad musa duk wannan sunan za ka gansu da yawa cikin mutane kowa kowa sunan shi kenan ba ta yi ce ko ba da kai ke shi kenan shari'a ta lalace to tun farko dai a matsayin mu na musulmi mu ba abin da shari'a ta ce ko mu zauna lafiya mu san cewa ko da a duniya ka tsira to a lahira fa Allah bai tume ka a kuma yanzu shari'ar da aka sake samuwa ko kuma doka ta cyber bullying dai ta bata ma gama zama da duwawunta ba cyber bullying wato irin wannan cin zarafin mutane a social media wanda ya yawa a cikin irin yan TikTok da yan Facebook da yan waye-waye lokaci ba lokaci zaka ji cewa an antum wani za ka ɗalibi waɗanda suke iya samun nasarar yin tuhumar su ne kawai masu rike da mukamai saboda suna controlling abin nan din a judiciary din da sauran law enforcement agencies din suna iya controlling din su in ma ta wani shugaban kasa ko dan wani shugaban kasa ko kanin wani gwamna kai mishi abin da bai so zai isa yan iska su ma dukan tsiya idan irin wannan treatment da yake so zai iya kuma sa zai zai su kwamuso ka daga garinku wani ƙauyen ku a Sokoto a tafi da kai a fatakul ko abuja a je a ɓoye ka kafin ma a sayin da kake ma jikinka ya gaya ma kafin a sayin da kake dole ka fito ka tuba kai ta kuka kana fadi a wandon gashi kenan iya abin da za a maka ce Allah ya kyauta to duk waɗannan dokokin mu ba su bane ba su bane abin kallon mu abin kallon mu sune wato dokokin Allah da na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam malam yace haddathana su'udan ابن نصر البغدادي قال حدثنا عبد الله بن سيف الخوارزمي قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح السماركن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وانا اسنادي على شرط الإمام مسلم اسنادي صحيح كما حديث ما يناتك مسلم يتي آه من ذا الله صلى الله عليه وسلم يتي من ستر على مسلم ستره الله في الدنيا والآخرة وانا دي يرفع مسلمي أسيري to Allah zai rufa masa asiri a duniya da lahira ba yadda mu muke cewa ai gara a tona musu in an tona asiri duk masu yi za su bari anan wani zai koya anan wani zai koyi irin wannan abin da ka faɗa ne wa da sana sa'adan sa'ud zai mai sinadi ne mako a sa'adan ibn yazid al-bazzar kenan wannan sa'adan ibn yazid al-bazzar bi surra marra'a a garin samarra shi ne surra marra wani gari ne mai nisan kilomita 120 da wani abu a arewacin bagdad kasar iraki tsohon gari ne a shekara ta 221 bayan hijira halifar daular abbasiya ma'amun al-abbasi ya yi ƙoƙarin canza helkwatar khilafar abbasiya daga bagdad zuwa wannan garin da sunan garin al'askar kama a ce barikin soja to sai ya lura cewa a inda yake a Baghdad ba shi da baya jin aminci tsakanin mutane fararen fata da yan adawa suka yawa sai so ya koma tsakiyar wannan muhayyam na sojojin to da ya je sa aka gyara garin aka gina shi da zai accommodating shi da dole musulunci da ya je garin ya bashi sha'awa to sai sai yake cewa wannan gari zai burge duk wanda ya gan shi shine faɗi kalmar surra marra sai aka yi tafa'ulan sai aka sawa garin suna haka a hankali kuma sai aka yi abbreviated din shi irin abin da ake ce ma acronym shine aka ce ake cewa samarra daga baya kuma ya koma samira wanda za ce neku jam a a a da ire-iren su aka ga wasu kalmomi ne aka haɗa ko ko wasu harufa to haka shine samarra ko surra marra'a har yanzu garin yana nan gari ne cikin jihohin ƙasar iraki to a wannan garin aka ba shi shi wannan hadisi yake cewa dasana muhammad ibn mubarak as-suri an isma'il ibn ayyash an suhail ibn abi salih an abihi an abi huraira qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama la yasturu abdun abdan illa satarahu allah yawm al-qiyamah babu musulmi bawa cikin bayin Allah da zai rufe asirin ɗan uwan shi bawa cikin bayin Allah ba ce Allah rufa mai asirin shi ba duniya da lahira to ne kake nema kaga aka san haka masu tona asirin bayin Allah to wannan su ma suna gabatar da kansu ga tonon asirin da Allah zai musu a duniya da lahira so da kasi mutum ya zaɓa wani fi mai sauki saboda za ka ga hankalin mutane ya riga ya juye ba su san majin wannan karatu kawai a basu su shakata su sharholiyarsu akwai suwar da yawa na yadda ake tonon siriru wanda da ya fi shahara a yanzu shi na social media musamman saboda shi zai zagaya ko'ina duniya waɗanda za su ji labarin da wanda za su gani Allah kaɗai ya sa yawansu kaga wannan ya yi kama da wato irin abin da watakila Allah zai ma waɗanda suke wannan abu shine tona musu asiri su ma rana alkiyama a gaban al'awwali na wal'akhiri akwai akwai kuma wanda misali iya gulmace kawai gulmace a cikin ƴan uwa da abokai da makwabta da abokan aiki kawai za a yi ta gulman mutum kaga wannan dan sauki ta fuskar fadin matsala amma su agun masu din babu wani sauki domin gulma ita ma equally ita ma mummunar abaci sannan akwai wanda yake yi da sunan wa'azi mutum mai wa'azi in ya zo kuma mai kun ya dinga jan ayoyi da hadisai da Allah ya ce kulli na ma'un birkun bil wahayi ka ce ina muku wa'azi ne da abin da Allah ya yi ku da shi ake wa'azi da shi annabi ya wa'azi qur'ani da sunna babu laifi a kawo kisoshi a cikin wa'azi wanda a cikin sa akwai izina kamar yadda qur'ani ya ba da kisoshi za ga idan mutanen kirki ne sai Qur'ani ya ambaci sunayensu annabawa da wasu cikin bayin Allah ɗaiɗaiku sauran kuma Qur'ani zai ambata sunansu domin ba sunansu ne abin nema ba izinat ce abin nema ashabul kahfi Qur'ani bai ambaci sunansu sai da tuna Aisha radiyallahu anha Qur'ani bai ambaci sunanta ba an yi labarin abin da faru ta na ifki misali haka haka wannan al-mujadila ba faɗi sunanta ba khawla suna nan da yawa cikin al-Qur'ani ba a ne mai zaman kashe a cikin ulumul Qur'an game da muhammadatul Qur'an so naka babu laifi a ambaci abinda za a samu fa'ida ko abin da zai zama ɗaukan izina na kisoshi amma ba ta hanyar tona wa mutane asirin abin da suka ba da labari wani ya zo a matsayinka na malami yana da damuwa yana neman mafita ya gaya maka da kuma ka zo ka faddaha shi ka ba da labarin shi keke da keke har ma ka ƙara mishi wani abin nan wani menene naka adabiya yadda zai ƙara zai ƙara armashi wannan galibi masu wa'azin mata da wa'azin turmi da wa'azin sharholiya a gunsa ake zuwa wannan wanda suke so ne kawai an bugun wa'azi mai kwan a tashi jiki yayi sanyi so suke a tashi ana cewa ka ayo mala ya yo mala ya ya kama tasha wannan ba wa'azi bane ana so wa'azi an tashi ne suke mutane ya sanyi su tuba su koma ga Allah su ne dama abin da suke a baya ba su tashi kamar sun je kallon kwallo ba zaka da sunan wa'azi ko da sunan raddi irin wannan na zamani raddi na cin mutuncin mutane za a yi mutum kage da ƙazafi da sauransu ko da sunan blackmail shi ma wani laifi ne cikin laifuka shi ne mutumin da yake da access to wani laifi da mutum ya yi ya dinga ibtizaz ya dinga tatsarsa kuɗi ko ya dinga mushi barazana wanda wannan yana zama sanadiyya na mutane su ga cikin damuwa iri daban-daban depression abin nan hypertension kai har suicide yana sa mutane suna kashe kansu to wannan da abin da ya faru laifin wanda yake ibtizazin ne Allah ya kyauta waɗannan sa cikin suwar na yadda ake bi a yanzu a tona mutane asiri da kuma ta'arid wato abin nan ne za a ce yake nan gugar zana gugar zana to galibi yanzu abin da yasa yanzu ba muna magana da ko hukuncin abin da mutane suka yi abinda mutane suka yi dama laifi kuma laifi yaran da sunan shi laifi kuma tsakaninsu da ubangijinsu ne wani ma hala ya riga ya tuba ko kuma bayan wannan laifin ya wata nadama ya wani abin arzikin da Allah kan karme zunubin kai baka sani ba in ma dai kuma zunubin yana nan to laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum ba naka bane ba ruwanka in kai mai wa'azi ne ran da wa'azi zo kan abin kai wa'azi akan shi kowa ya tuba kowa ya ji ya shiga tattayinsa amma ba wai a aita tona asirin al'umma malamai suka ce daga cikin illa shine yana sa mutane su wayi gari su zama ba su da ba su da fika da nagartar junansu ana wa mutane kallon duka idan mutum ɗaya ko biyu ko uku suka yi abin sai a ce ai duk mutanen gari kaza ko mutane iri kaza ko jinsi kaza ko yare kaza duk kaza ne sai a musu duka wannan mummunan shaidar shi kenan kuma duka Allah ta musu abin nan kimarsu an cutar da al'ummarsu nan da shekara ashirin wannan abin na iya bursu nan gaba wannan iya ba bai je aure a garin ko a ƙabila ko a dangin ko ya ga mace yana so ce ai kaza ne wanda waɗannan da yanzu ake so a yi mu'amala aure da su wataƙila ma ba a fesu ba sanda abin ya faru haka ba su da laifi duk wannan shi ake ji wa mutane al'ummar musulunci kamar da annabi yake cewa ku daina kawo min labarin mutane ina so na gamu da kowa da farar zuciya ina so kowa na ganshi inga ina ganin mutuncinsa ina ganin cewa mutum ne mai kamala abin da yake a boye kuma a barwa Allah shi ke wakiltar boye mutane ina fata mun gane ya ƙara cewa da sana Abu Salim Bunan ibn Sulaiman ad-Daqqaq wa Abu Musa at-Tayalisi qala haddathana Affan haddathana Wahib ibn Khalid an Suhail ibn Abi Salih an abihi an Abi Huraira an Nabi sallallahu alaihi wasallam duka dai wannan riwaya ce daga Abu Salih zuwa ga Sayyidina Abu Huraira zuwa ga Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam la yasturu abdun abdan illa satarahu Allah yawm al-qiyamah wannan ma duka wannan sa cikin sayyid Muslim wa haddathana Bunan ibn Sulaiman ad-Daqqaq qala haddathana Ibrahim ibn Abi al-Abbas an Abi Mi'shar an Abi Abi Zubair an Jabir قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم wannan ce riwaya al-Imam Abu Dawud da al-Imam Ahmad ibn Hanbal a cikin Musnad da yake cewa man satara ala mu'minin auratan wanda ya lullube wa musulmi wata al'aurarsa wata matsalarsa fa ka'annama ahya maw'udatan ladan shi kamar ya raya wata wadda aka zo ba a kashe irin yaya da ake kashewa a jahiliya kamar ka tsinci jinjira an yadda ita ko jinjiri an yadda shi ka ɗauke shi ka je ka rene shi ka mai da shi mutum ladan da za ka samu shi ne kamar ladan wanda ya wancan wadda sana ibrahim ibn abdurazak ad-darir bi kharq sa surra mar'a kharq din wani wata anguwa ce a garin قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا عبان بن يزيد عن يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن كنا عن نعيم بن حزال قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي حزال wannan abu hazzal shine mutumin da ya baiwa ma'iz shawara kisa na cikin sai muslim shine abokinsa cousin ɗinsa da ya ce mishi ni fa nayi kaza yace ka je ka ga annabi in an gaya mai abu ya fewa yake kenan ka ka ci banza sai ku yi taho to ashe ba irin wannan ne da yake yafewa ba domin yanzu wannan haƙƙi ne na haddin Allah to kaga yanzu wannan riwayar da shi yake ci mishi annabi ya ci mishi law satartahu bi thawbika kana khairan laka da ka ka rufa masa asiri ka lullube shi da suturarka da yafe maka alkhairi kai kanka ba ma shi ba ina rana a ce kai ne sanadiyar da ka zuga wani ya je ya cutar da kanshi mana kai yanzu a matsayinka na malami idan wata mata aure ko wani mutum ya baka labarin wani laifi da ya yi mata aure ta yi wa mijinta wani laifi ta yi wani fasikanci ko ta yi tana da kwarto yanzu ta tuba to shawarar da za ka bata shine ka ta sake ta faɗa mishi ka ta faɗa wa kowa a duniya ce ta tuba ga Allah kawai amma a ce to shi kenan zai bari a kira shi a sayin da za a yi ana gaya mai shi kenan kuma ya dabalbale yanzu ba daga shi sai ita ba ne ‘ya'yansu sirkansu danginsu maƙwabtansu kowa to ina amfanin duka waɗannan innocent mutanen su shiga cikin wannan damuwa ina amfanin shi da haka annabi ya ce mishi da ka rufa mai asiri da ya fi maka alkhairi yanzu kaga wannan ya nuna mana ashe irin waɗannan manya-manyan zunuban su ake magana da ire-irensu da yin zunubin ma'izu zunubi ne da yi na zina wanda ƙarshe haddi aka mai na kisa madda aka annabi ya ce ma wanda ya bashi labarin me yasa ka zaga shi shi ne ya inkarjin ɗinsa ya ɗau tsawon lokaci daga sanda ya yi laifin yana jin nadama yana jin kunyar kansa da sai ce masa da a ce wani mai fikihu ne sai ce masa kai ta istighfari kai ta tuba ga Allah kar ka sake komawa ka aikata dole shi ne abin da ga mutu wala jama'a kamar da sa ga kullum muna jira wannan labaran ba su da adadi amma ba ka so ma ka tuna ballantana ka ga wani akwai wanda wallahi kuma ta ka take zuwa da kai kusa da ake da kai ana maka ba za ka so ka ji labarin saboda bai da daɗi in fact wani za ka ji wallahi ka kasa yin bacci ka kasa yin bacci kai kanka in ka ji takwakiyar to amma duk da haka za ka ba mutum ka mai wa'azi ka mai nasiha ka jawo mashi nasoshin shari'a sannan kuma ka ba shi damar ya tuba karka nuna mashi babu ƙofar tuba domin musulmi ne saboda ma yana da imani ne har yake jin nadama yake jin tsoro yake neman mafita wani na can yana yin laifin ma da kanshi yake yadawa yana alfahari da laifin da ke zaga wannan shine wanda ya riga ya kwashe kanshi daga manzo Allah da ake cewa da Hamsa wanda yake kalla barrana ala qulubihim ma kanu yaksubun abin da yake aikata ya riga ya mushi ya mushi tsan tsatsa a cikin zuciyarsa da haka baya nadama amma wanda yake jin tsoron gamuwarsa da Allah yake jin nauyin zunubin da yayi yake jin kunyar abin da ya aikata sai ka bashi mafita da ta dace da shari'a ya ta tuba ya ta neman gafara Allah ya ta sadaka ya ta istighfari ya ta aikata ayyukan alkhairi amma kai je tuna kan shi asiri to nan asirin nan ko kenan ko da gaban alkali kamar irin wannan balantana kuma gaban da ba gaba alkali ba yanzu kaga shi ya kawo alkali ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma aka mishi hukunci amma annabi yace law satartahu bi thawbika kana khairan laka ya'ni li ma'iz ibn malik yana nufin akan kabiyar ma'iz ibn malik wannan riwayar tana cikin ta cikakke ta tana cikin musnad imam ahmad ibn hanbal da da sunan na imamu abu dawud na fata muna ganewa malam ya sake cewa haddathana salih ibn ahmad ibn hanbal malam dan malam kenan wannan ko qala haddathana abi qala haddathana sa'd ibn ibrahim ibn sa'd haddathani abi an salih ibn kaysan an ibn shihab an zubayr ibn salt anna aba bakr as-siddiq qala sayyidina abu bakr Allah ya kara masa yadda yana cewa law ra'aytu rajulan ala haddin min hududillahi ma akhasu yana halifa yace da ran kama wani yana aikata wani laifin da akwai haddi a kansa da ba zan kama shi ba wala da autu lahu ahadan hatta yakuna ma'i ghairi ko ba zan kira wani yazo ya gani ba iya nan zan mai nasiha da zan mishi ba zan kama shi ko in ce a mai hukunci ba ballantana kuma in gayyato wasu to mu kuma yanzu duka biyun muke duka biyun aiki mutum zai ga kawai ai ya kama sannan kuma ya gayyato wasu nan take ko ya gayyato su online mutane yanzu suna kama wani mai laifi kawai za su ɗauko kyamarorinsu ne ko su fara su fara mashi live ko recording shi kenan kafin awa ɗaya kowa ya gani a duniya kuma saboda mutane suna son ɓarna ita wannan ɓarnan nan da nan za ta yaya ta duniya kowa zai ta share in irin abu ne wanda yake na fajirci sai ka ji ana cewa ana tura mutane wai ta ta wasa ko kuma an saka wani private group da ana zuwa a biya kuɗi a kalla tsaraici ko a kalli zina ko a kalli fasikanci ko a kalli wani ana mishi wani ta'addanci mutane saboda bushewar zuciya musulmi jama'a suna biyan kuɗi suna kalla wala hawla wala quwwata illa billah babu shakka wannan mutuwar zuciya ce wannan rashin arziki ne jama'a sai ka ga to da wanda ya laifin da su da suke zuwa suna kalla wane ne aswa min al-akh wa yafi muni wataƙila aka bi dikin dikin sai su fi shi kwasan zunubi mafi yawa Allah ka tsare mu so da jama'a mu kula da waɗannan abubuwa ba abubuwa ne na mutanen kirki ba wadda sana Isma'ilu ibn al-Hasan al-Harrani kala da sana Ma'mar ibn Khalid kala da sana Muhammad an Juwaybir an Bahak fi qaulillahi ta'ala Abdahak yana fassara faɗin Allah madaukin sarki ya ce, da Allah ya ce wa asbaga alaikum ni'amahu zahiratan wa batina cikin sutul Luqman ko? Allah ya ce kuma ya ya ninninka muku ya jika ku da ni'imarsa ta bayyane da boyayya. Abdahak ya ce kala wa amma zahiratu fal islam wal qur'an ni'ima ta tafili ta ce alqur'ani da musulunci wa amma al batina ni'ima kuma ta boye shine fa ma yasturu min al-uyub abinda Allah ke boyewa na aibobi daga malamin sa kuma ibnu abbas kamar da yake cikin tafsirin al-imam ibnu jarir shi kuma yake cewa an-ni'matu zahira ma hassana min khalqik ni'ima ta fili shine kyakkyawar halitta da Allah ya mutane dan adam خلقنا الانسان في احسن تقويم الله يكي هو لقد خلق الانسان في احسن تقويم والباطن ما ستر عليك من سيء عملك inji ibn abbas ni ma koyayya ita ce abin da Allah ya koye maka na mummuna aikin ka so haka Allah yake mana yake mana manni yake mana yake goranta mana cewa ya mana ni'ima mabayyaniya a cikin dukkanin halittun dan adam Allah ya halitta halittun Allah Allah ya halitta dan adam tafi sauran halittun kyan gani kafi dabbobi kyan gani kafi aljanu kyan gani kafi ballantana kuma shedanu da sauran halittu to haka kuma Allah madauki sarki ya sitarta mana aibobin mu da laifuffukan mu ba wanda yake ganin su sai shi sai kuma mala'ikun da ya wakilta su kuma ba irin mu bane su ba gulman mu bane su ba yan yan ba yan trending bane su kowa kawai ya hadha ma ladayya akin shi ne aikin sa wataƙila kuwa nuna majalisar mala'iku kuma ba zai faɗi wani aibin wani ba in ma za su faɗi abu kamar yadda ba a cikin wasu nasoshi sai dai su ta yaba ma masu aikin kirki su dinga labarin mutane masu yawan sallah masu yawan tilawa masu yawan sadaka masu yawan biyayya iyaye masu tsaye da dokokin Allah to su ne mala'iku irin waɗannan mutanen suke fira suna mamakin ƙoƙarinsu amma abin da suka gani na laifuffuka da aibubbuka to wannan kowa a cikinsu bakinsu alaikum kamar da ake cewa الله يكوتا وحدثنا سعداد بن زيد البزار قال حدثنا علي بن عاصم قال حدثنا أشعث بن مالك قال سئل الحسن عن رجل زنا بامرأته أنت بي الحسن البصري game da wani mutum da ya yi zina da wata mata fa bahara biha habalun sai kuma Allah ya jarabce ta sai ciki ya fita qala malam hasan basari yace tazawwajuha wa yasturu alaiha abinda za a yi sai a je a daura aure a rufa mata asiri anan ba a cewa ba a kawo ka'ida cewa ba a aure da ciki ai mutum wannan katin anan har sai daga baya wani ya bi ni ta bayan gida yana cewa mallam wannan katin gaskiya shi bai taba jinci ta ba ka taba ji ba dai da mun ba daidai bane ni ma da nake koya maka ni ma akwai da yawa ban taba ji ba ni ma karatun ni ma dan dan wannan da muke dan manage da shi ai karatu yana da yawa ai baka taba ji ba bai nufin babu shi a cikin karatu ciki da ake yi na na na na, na kafin aure yana da ɗayan hukunci ɗayan uku ne ko dai a samu ja'irin da ya mata aure da ba matarsa ba ciki shine kwarto kenan ko wanda ya kai shege na farko tukunan na alkiyama duk aikin ladan shi to namijin nan ne za malaiku za su zo su nuna wa mijin su ce ga mace amana ka akan iyalinka ga kuma ladan shi dauki abin da ya maka amma ko ba abin da zai bari wannan cikin sai muslim ba abin da zai bari ko kai ne ba za ka ba komai ba to sannan ita matar shari'a ta lazimta wa mijin ya ashirin shine ma'anar alwaladu lil firash walil ahiril hajar ba za a bashi din ba sai in mijin ya ga cewa kai cutar ta yi yawa to sai a tafi la'ani shi ma kuma shari'a ba ta encouraging a yi shi irin alkayu ne akhirud dawa kaji na ɗaya kenan na biyu mace mara ciki mara miji da ciki to idan an san wanda ya yi mata an san wanda ya mata shi ne irin wannan ko to an aka ɗaura mai aure da ita aure ya yi domin dama abin da ya sa aka ce kada a yi don tsoron kada a shiga wa da wani ɗan wani ta yanzu ba ɗan wani bane ɗan shi ne biologically ko da a shar'ance akwai tattaunawa ko da haka in mutum ya yi budurwa ciki aka bar suka je suka yi ta baɗala har ciki ya shiga to abin da ya kamata sai a rage ranar auren inda ma an sa masa rana in ba sa musu ba ja'iri to dole ya aure ta abin da ya kamata kenan abin da suke a hizba kenan dan a rage barna a cikin mutane ba ya kawai shi kenan sai a ce wai a aje a zubar ba to laifi bisa laifi kenan kuma shi kenan sai aure ta sai su gaba da shashancin su Allah ya yafe musu yanzu su je su na aure to na uku shine mutumin da ya auri matar da ta zo da cikin da kuma ba nashi bane to wannan shine aure bai ba kai har shi a shafi'iyya suka ce zai iya ci gaba da auren yana son kayan shi a shafiya haka suka ce saboda wannan cikin bai da wata alfarma wanda yake da alfarma shine cikin mace bazawara da take idda ta yi aure ba ta gama idda ba ta zo gidan miji na biyu da cikin miji na farko to shine aure bai yi ba ita ce ta aure cikin idda ita ce wadda baba mai gida yake tsine mata albarka a cikin wannan waken cewa masu aure kan idda saboda haka ba wai da mutane suke ɗaukan karatun ba ne ƙwaya ɗaya yana da lunguna a jikin to irin wannan idan aka samu mutum ya je ya yi rashin daraja har ya sadu da wata mata ta ɗauki ciki to abin da za a yi kawai shine sai ya aure ta hizba su daddakai ko su zazzagai wannan kuma ta'aziri ne sannan su ɗora mai aure ta shi ne ce sawa ku tattauna a malikiya bai da gado a malikiya bai da gado dan zina ba amma kuma malaman da suke ba shi gado akwai tattauna mai tsayi ta na cikin fatul bari mun taɓa yin ta wani karatu ban so mu fita daga ita ne na'am eh ta ba irin wannan bane shi irin wannan da muke magana ba irin shi bane wannan aure irin na wasa da ake yi ba ba izinin waliyai da ba eh a ba haka bane ba haka bane a sharance ba da a ce an watsar gara a bisa ai bai cika sharadan shi na aure ba tunda bai cika sharadan shi na aure ba fi karanci a ce shubha ce dole sai an sai an zo an sake daura aure da da da yaddan waliyai aure na shari'a wannan idan aka yarda da shi kuma an bude kofar barna ke kowa kawai da sun ga suna son su yi wani shashancin sai su ce sai su ce sun yi aure su sada wasu yan iska yan wasu kawai su ce sun yi aure ba za ba za a yarda da wannan ba a takaice dai al-Imam al-Hasan al-Basri ya bada fatawa akan cewa wato ya aure ta domin wannan fatawar ce idan wani malami ya bare ta yanzu irin matasan mu masu karatu to wallahi kafin dare sun sun mai rabi kafin dare sun yi sun yi mata mata da shi Allah Allah ya shirye mu da su gaba daya wa haddathana Abdullah ibn Muhammad ibn Ayyuba al-Kharmi al-Makhrami qala haddathana Rawh ibn Ubada حدثنا سلام بن مسكين قال سأل رجل الحسن فقال يا أبا سعيد يقول الله شكافة مالا رجل علم من رجل شيئا mutum ne ya san wata matsala game da wani a yufshihi shin ya tona mai asiri kala subhanallahi la yace a'a sam kai haka dan ka san sirrin wani ko laifinsa ko matsalarsa kar ka tona masa asiri an wayan zamu zai ce ni saboda ka a ce ni munafiki ne naga cewa gara sai ni kawai gaskiya sai na faɗa wani ma zai nemi lambar wayan matar ka ya tura mata da sakon ko lambar wayan mijin ko uban ko saurayin da zai aure ta duk ba ana irin wannan ba ana gobe aure wani kawai sai turo da saurayin da zai aure yarinya wasu kurakuranta fatan shi kawai kar a yi wannan sunna ta aure abba ta ci gaba da badalar take kuma dan Allah ne muke nema a duniyar nan wani irin shedanci ne shiga cikin tunanin mu yarinya ta yi rashin mutunci ta yi rashin hankali ta yi kuruciya ta buga duniyar ta yanzu kuma Allah ya so ta da shari'a ta bari ta samu jin da za ta aura ko mijin nan ya ga ta mishi a haka a iya yadda yake son mace ta mishi kai kuma kana nan a gefe kawai so kake ka bata wannan sai ana yau juma'a gobe a saba daurin aure cikin dare kawai ya farka kawai ya ga sakonni daga unknown number shikenan komai ya wargaje yarinyar daga nan ta shiga depression wata ta gudu wata kuma ta ce to shikenan tunda da ya iska ake ta zama ta kuma ya iska ma gaba ɗaya ta fasa tuba sai sanadiyan wannan abin da kai to riban me ka ci kenan kai ibin mai kace wani ko ba abokin iskancin ta ne wanda saboda ta tuba ta bai shi bai so ta tuba ya fi so su mutu gaba daya iskanci yau shi shaɗan ne shi shi wai shaɗan ne so yake tuka alalace kada a tuba ku zama mu ji tsoron Allah mu ji tsoron Allah wannan abun ba daidai bane wannan abun ba daidai bane ba daidai bane وحدثنا عمر بن مدرك القاص قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا حمام عن إسحاق بن أبي طلحة عن شيبة الخدري عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله إرم ونن يعني أنه قال يتي ثلاث أشهد عليهن أبو بوا بدا أكو إنا كف شيدا أكن شوى ناجيس عن غيامني أو ناروي توسو دك عائشة والرابعة مغانا تقول لو شهدت رجوت ألا آثمت ta hudun ma in na ce e na ji to ina fatan ya zaba ya kuskure ba ya dan manta na hudun daga ciki la yaj'alu Allahu man lahu sahmun fil islami kaman la sahma lahu Allah bai sanya wanda yake da rabo a musulunci su zama daya da wanda ba shi da rabo a musulunci wasihamul islami as-salatu was-siyam was-sadaqatu rabo a musulunci shine wanda yake tsaye da sallah yake azumi yake sadaka to a musulunci ba daya yake da wanda baya yin waɗannan ba ko da a ce shi fil jumla musulmi ne na biyu wala ya tawallallahu abdan fi dunya fa yuwalliyahu ghayrahu fil akhirah Allah bai jibinta ka a duniya ranar lahira kuma ya watsi da kai ran da kafi bukatar sa ba zai watsi da kai ba in dai har anan duniya kai nagartar da Allah ya jibince ka yake kaunar ka to ran lahira ba zai watsi ran lahira ba zai watsi da kai ba sabanin mu mutane mukan kaunaci junan mu a sanda yake da lafiya sanda dan uwa ya shiga cikin wata takwakiya kuma to ba dole ya samu mai kaunar shi a cikin waɗanda za su ke ƙaunarsa na uku wala yuhibbu qauman ahadun illa jaa ma'ahum yawm al-qiyamah duk mutumin da yake ƙaunar wasu mutane to ran al-qiyamah tare da su je su idan kai dan asma ne da kai za ka su idan kai dan dan mai suna ɗaya ma Manchester to da kai za ka su ran al-qiyamah da jikunan su dan ku dinga zuwa ai ku ga yaran mu na musulmai na sun rikice gaba ɗaya ƙaunar yan ƙwallon nan ko da yake malama bangwale da ya zo nan yayi jawaban shi ya fitar da wani fiqhu cewa ba matsala haka da ya ce amma dai gara ka bari cewa saboda ba ƙauna ce ta addini ba ƙauna ce kawai ta wani abu na duniya ko abin da ake ce ma abin da makarta cikin littafin ibn taimiyya kasan ƙauna iri-iri ce akwai ƙauna ta mujanasa ta wani abu ya haɗa ku almuhimmu dai gara ya zama kana ƙaunar mutanen kirki shi da fiye maka don ka tashi tare da su warrabi'atu ta hudun ita ce la yasturullahu ala abdin لا يستر الله على عبد في الدنيا إلا ستر الله عليه في الآخرة duk mutumin da Allah ya rufa mishi asiri a duniya to a lahira ma Allah zai rufa mai asiri thumma qala li Umar ibn Abd al-Aziz idza sami'tum mithla urwa yuhaddithu bi mithli hadha an Aisha annabi sallallahu alaihi wasallam fahfazu yace sannan sai Umar dan Abd al-Aziz ya ce mini idan kuka ji urwa wani irin urwatu yana faɗan irin wannan zancen daga Aisha to ku riki wato yana rafa Aisha kenan zuwa gare shi gare ta qala da sana Salih ibn Ahmad ibn Hanbal qala sa'altu abi anil iman na tambayi babana malam Ahmad dan Hanbal game da shugaba idza tala ala rajulin in yaga wani mutum wa huwa yafjur yana fajirci ayuqimu alaihi al-hadda zai iya masa hukunci tunda shi shugaba ne فحدثني أبي قال أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا حرب آه ابن شداد أم محمد بن عبد الرحمن عن زبيد بن الصلت أنه سمع أبا بكر الصديق يقول يا أبا بكر يا شيوا لو أخذت سارقا لأحببت أن يستره الله لذن كما بلاو نا حليفة لذن سوى شيء نما دا الله بسانا كما شوا ولو أخذت شاربا لأحببت أن يستره, أن يستره الله عز وجل هكذا لذن كان يشنجيا لذن سوى شيء الله يفهم مش أسي وحدثنا سعدان ابن يزيد البزار قال حدثنا الحيثم بن جميل حدثنا جرير ابن حازم قال سميت الحسن يقول من كان بينه وبين أخيه ستر فلا يكشفه duk wanda tsakanin shi da wani dan uwan shi musulmi akwai wani asiri da ya sani akwai wata matsala da ka sani daga kai sai shi to karka ga wa kowa abin da ka sani na laifin wani ɗan'uwanka musulmi ya ƙoƙari kar wani ya ci kai ka mashi nasiha ka gyara mashi ka nuna mashi ɓacin ranka da rashin dacewar abin shi kenan sai ga ya bari amma idan ka ce bari ka zo ka tona mai asiri ko bari ka kai shi gaba ko bari ka je inda ake ganin mutunci shi ka fadda shi shi kenan daga nan sai ka ga abubuwa ta rikirkice muku kai shi وحدثنا عمر بن شبا قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن شعبه قال سمعت يحيى المجبر يقول آه سمعت ابا ماجد يقول كنت قائلا مع عبد الله بن مسعود وترانا انا زنت على سيدنا عبد الله بن مسعود الله يكاف الله يكرم مسا يدا اذ جاءه رجل sai wani mutum ya zo fa kala sai ya ce haza nashwan wannan fa abu yake wannan kaman larabci ne na birni ya irin kaman slangs ne haka kuka ce broken ko pidgin na shwan ci wannan fa kama a ce kan shi ba ɗaya ba yana ga alamar kamar ya buku faƙala abdullahi tartiruhu sai ce a kama shi a girgiza mun shi shi ne tartara wastan kihuhu a shinshina mun shi a ji nakahar a ji warin da ke ta daga bakinsa nakaha shi ne abin nan ƙanshi ko flavor wanda za a ce idan mutum ya sha giya mutum yana kashe da bakinsa a ji irin warin giya ko fa waje duhu na shwan sai ku aka same da gaske ashe ya riga ya sha giya a ɗibge ki fa habasa sai sa aka kulle shi hatta zahaba sukuru sukuru har sai da ya fadaka ya dawo hayyacinsa kuma da abi sauƙin isa aka kawo bulala fa kasara samarahu ya ainihin wato shashauɗa masa wato ya karya abin nan ya cire abin nan ɗin afuwanne sunan shi abin da ke ci na dabino zarfar dabino ce haka sai ya cire dabinan kaga ya zama kamar saura bulala ko fumma kala ijlid ya ce ya bawar ya ce da kai warfa a yadda ka ɗaga hannunka don dukan ya ɗanyi zafi wa bi kulla udwin haƙa kowace gaba ka bata haƙƙinta wato ka daki nan ka daki can qala fajaladahu wa alaihi wa alaihi qaba'u aka dake shi da rigarsa da babbar rigarsa ko bunjumarsa au qawtaqun ko yana sanye da wato abin nan qawtaq ita ce kaman riga ce ita ma da suke amma bambanci ta da ita wancan aljubba ko kiba kiba ta fi kama da gare ko babbar riga ita kwace kuma ta fi kama da riga sungul haka wadda ba a yi mata ƙari a cikinta ba falamma faraka kala ma anta minhu aka gama dukan sai tambayi wanda ya duka yace me tsakanin karshe kala ammuhu aw ibnu akhi wanda ya kawo shi gun shi shugaban shi to wannan sunan shi ne kawunsa ne ko kuma shi dan uwa ne fa kala abdullahi sai abdullahi yace ma addabta fa ahsanta al-adab wala satarta alhaziya ba ka mashi ladabin da ya kamata ba ko ba ka mai asiri ba laifi bikin innahu yanbaghi lil imami idan taha ilayhi haddun Allah an yuqim an yuqima shi shugaban aka kawo mishi haddi dole sai ya tsaye da haddin shi sanan tsaye da shi inna Allah ta'ala afuwun yuhibbul afwa amma shi Allah ubangiji mai afwa ne kuma yana son a dinga afwa da ba kun kawo shi ba ko kuma shi afwa ya nemi gafara Allah sun makara sannan sai sai labarai mutu da karanta fadin Allah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum wallahu ghafurur rahim cikin suratul nur sun makara sannan yace inni la azkuru awwala rajulin qata'ahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam ina iya tuna mutum na farko da aka mai aka yanke mai hannu saboda sata utiya bi sariqin fa amara bi qat'i an zo da wato barawo wani bai ce yake mushi hannu fa ka annama usiffa wajuhu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam amma annabi sallallahu alaihi wasallam sai fuskar shi tana alamar alamar bakin ciki da damuwa saboda za a yanke hannun wannan musulmi amma ya ya iya doka Allah ce fa qalu ya rasulullah ka annaka karita qatahu ci baka so ne qala yace wa ma yamna'un to ya na iya la takunu aulan lishaytani ala akhikum kar ku dinga taimaka wa dan uwanku ku taimaka wa shi ɗaka ɗan uwanku ta hanyar tonan siriri sau ɗan adam yana da irin wannan ɗabi'ar innahu kana zaluman jahula yanzu ku duba jama'a wannan abin da yake ambata na kama kai ƙarshen hadisin gidajen rediyo da sauran kafin yaɗa labarai su wannan shi suka ɗauka ma na kiya mafi zaƙi a cikin labarai labarin yara lalatattu yara wanda suka yi kaza wanda suka yi kaza na jiya jiya nake ganin wasu fira da ake da wasu yara wai a sakkwato 'yan mata wanda suka gudu saura gidajensu suka zama masu zaman kansu kowa kecewa ce sunana wance daga gari kaza me ya kawo ki karuwanci saboda 'yan uwana sun kirkire baban mu ya mutu kefa ni kuma auren dole me amfanin wannan in kun ga za ku musu wa'azi ko ku shugaban hizba ko ku je ku musu amma me na faɗa yanzu tana can ita za a mata auren dole ta hakura tana jona ciya ta samu mafita sai ta gudu jama'a sannan yanzu wani na neman aure a garin babu shi da ta yi dai auren ana jin wannan cewa suna na asabe da gari mun gado ai astagfirullah shi kina ce kai to wallahi ba za ka aure yari mun gada ba shi ke na lalata auren nan kuma Allah ita ma ba ta taɓa jin labarin wannan ba sannan jama'a kan mu manta fa duk wannan abin da mutane suke fa zunubi ne fa duk bayan duk waɗannan abubuwan ranar alkiyama kana iya shiga cikin lissafin muflisun wanda suka yi laifukan nan ka kwashe zanubin laifin su kuma su tafi ga banza da ladanka so da ka zama mai kiyaye bakunkunan mu annabi ya faɗa mana ka'ida ga man ya fara kul khairan aw liyasmut to kuma ba za ka taɓa sanin wannan abin aibi ne musiba bane sai da ya shafi wani naka ko wanda kake so ko Allah ya jarabci wani a cikin danginku ko ƴan uwanku ko ƙannanku ko ƴaƴanku wata ta shiga cikin wannan jarabawa zaka so da zaka bada duk abin da ka mallaka a rufa mata asiri to nan za ka gane yaya sauran iyalai da dangi suka ji sanda ku kuke jin daɗi ana faɗan nasu ba ba za ka yi kowa fatan Allah ya jarabci shi da irin wannan ba amma dole mu sa wannan wato irin wanda mutum yake cewa mu sa kafan mu a takalminsu idan kai ne baba kowa ko kane ko dan uwa ko sirikin wani wanda ke da wannan matsala ya kake ji ko a ce an kai mutum kotu ana fitowa da shi inda da su tare shi wasu ya dole sai ya bada labari ya yi laifin dole sai ya faɗi laifin Allah ya saka wa professor Sani Rijal Lemu a azumin da ya gabata yayi wannan karatun a cikin katon sautin Nuri yayi bayanai sosai akan wannan wanda bai ji bai koma ya ji sana Imam Nawawi shi ma a cikin sharhin sharhin Muslim ya waɗannan maganganun haka malamai da yawa haka ibn mufli a cikin adabu shar'iyya da sauran wurare sauran ka jama'a mu kiyaye sai ya ce baka annama usifa okay la takunu awlan li akhikum li shaytani ala akhikum innahu yanbaghi li sultani idan taha ilayhi haddun an yuqima shi shugaba idan aka kawo mishi haddi wajibi da ya tsayar inna allaha afuwun yuhibbul afwa lalle shi Allah mai ahuwa ne yana son ahuwa وليعفوا وليسفهوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم mutanen da suke buƙatar wato su ƙara shiga taitayin su a cikin wannan abin suna da yawa jama'a bayan mu gama garin mutane akwai kuma wasu jami'ai da shugabanni wanda aikin su ya hukunta suna samun irin waɗannan labaran 'yan sanda lauyoyi alƙalai a ma'aikatan asibiti malamai masu wa'azi da ire-iren waɗannan duka waɗannan za ka ga al'umma suna zuwa gare su don buƙatu to kuma asalin dokokin aikin sun hukunta cewa waɗannan information ɗin nan bayan Allah dama they are classified wato they are recorded as a abin nan a secret to amma yanzu mutane ba sa maintaining waɗannan standards daga patient ne ko client ne ake ce mishi ko victim ne ko ma waye sunan shi da ya saki jiki ya baka labarin matsalolin shi da kuma matsayinka na alkali ko lauya ko ɗan sanda ko likita ko malamin asibiti ko wani sai ka kawai ka zauna a majalisa ko kuma kawai ka baje shi wani ma sai zo ya faɗa a social media balantana kuma iyayenmu mata inda kuma su ma yanzu akwai irin sa cikin waɗannan sai ta zo aji ta ga ɗalibanta wai ta nan kansila a samu ta yi kansilin ma ko ko ce ta faɗa mijinta daɗin aure kawai tana kwanta kirji mijinta duka ta bashi labari shi kuma kawai ya kwasta a social media ɗin shi to wallahi duka zunubi ne muke da kawai kuma jama'a mu kiyaye a haƙoƙin bayin Allah da asiransu da laifuffukansu da muke yaɗawa wanda ke ƙara sawarwarta al'umman in za ga har arna arna dai waɗannan abin banza har sai ga suna mana gori duk sanda wani abu ƙwaya ɗaya haka ya fito in kana in kana da wato arna a cycle ɗinka na social media za ka gani sai su ga cewa to gashi nan ku ƴan arewa da kuke maganar shari'a ashe kuma kuna yin kaza ashe babu da bambanci da ku ka ji bakin ciki malam kamar ka dire ka mutu arna waɗanda su ba sa koyewa kuma da mun su fatan su shine duka a mutu halliman a lalace gaba ɗaya saboda ka suna jin takaicin cewa mu ƴaƴanmu da matanmu suna da lullubi suna da kawaici suna da nagarta su kuma ba su da wannan suna yawo tumbur suna yawo tsirara suna fasikanci ba sa boyewa to da zarar an samu wani aibi kwaya da irin wannan ya bayyana sai sai kaga suna ta suna ta mana abin nan suna ta zoliyar mu suna ta mana izgili cewa ai ashe dukan mu ma kamar su kuma ka rasa amsar da ka ba su kuma ƴan uwan mu ne musulmi suka tona ma wani dan uwa musulmi dan uwansu asiri har waɗancan kafirai suka samu abin faɗi zama wannan babun dama muka so muka so muka shi da akwai saura amma dai asalin babu kenan da malai kawo game da wannan da fatan ya zama mana nasiha gaba ɗayan mu da mu da muke saurare da wanda wata ila saurara a gaba a dan mu gyara Allah ubangiji ya gafarta mana zurban mu ya kuma ci gaba da gafarta mana da rufa mana asiri da lahira ya sa kuma mu gama lafiya wa sallallahu wa sallama ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wassalamu alaikum wa rahmatullahi